ayati mawallafin littafin wane ne mu'allifu anan ibnu taymiya rahimahullahu rahmatullahi alaihi mawallafin littafin ja'a bil ayati yazo da aya wace aya alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi li yuzhirahu ala din kullihi wa kafa billahi shahida ba aya bace aya ce mawallafin yazo da ayat walau ƙala ƙa'ilun da wani mai magana zai ce ma munasabatu menene dangantakar wakafa billahi shahida liƙaulihi ga magana ta da ya ce liyu zihirahu aladdini kulli mai alaƙasu ya ce alhamdulillahi lazi arsala rasulahu duk yabo da godiya sun tabbatar ma Allah wanda ya aiko manzonsa bilhuda da shari'a wa dinil haƙi da addinin gaskiya liyuzhirahu domin ya rinjayar da addinin aladdini kulli akan addinai dukkansu ko wakafa billahi shahida kuma Allah ya isa shaida me alaka me munasabar su kila sai a ce almunasabatu zahiratun munasaba ko ai bayyane take karara la'anna hadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaihi salatu wasallam wannan annabi aminci ya tabbata gare ja a yazo ya da unnasa yana kiran mutane waya kula yana cewa man a da'a ne duk wanda ya bi ni ya yi mini da'a da halal janna zai shiga aljanna wa man asani wanda ya saba mini da halal nar zai shiga wuta waya kula kuma yana cewa bi lisanil hal da lisanul hal kun san lisan ya gazu kashi biyu akwai lisanul maqala akwai lisanul hal in ni ce kaza ni faɗi da bakina shi sai a ce qala bi lisanil maqala amma in na aikata abin da ke nuna hakanan sai a ce bilisanil hal muna tare waya ƙulu yana cewa bilisanil hal kamar annabi na cewa ne da lisanul hal man a ɗa'a ne duk wanda ya yi min ɗa'a salamtuhu zan zauna lafiya da shi wa man asani wanda ya saba mini harabtuhu shi ko zan yi faɗa da shi wa yuharibun nasa yana faɗa da mutane bi hadha dini sababiyar wannan addinin wa yastabihu da ma'aun yana halatta jinayanansu wa amwalahum da dukiyoyinsu wa nisa'ahum da matansu wa dhurriyyatahum da zuri'arsu eh wa huwa fi zalika shi kuma annabi ga wannan aiki da yake yi mansurun yana wanda ake taimaka ma abin haɓaka ɗai ya kai addinin an game mai kai duk wanda an wata tsiya cikin garin makka bai tare da shi yaren ne kawai sai sauran talakawa a tare da shi amma kuma abin gaba gaba ɗaya ya kai kuma makiya ne bakin ƙaryan suka faɗa da shi amma tahiya ɗaya abin kai wa huwa fi zalika shi kuma annabi ga wannan da'awar da yake mansurun yana wanda ake taimaka ma mu'azzarun wanda ake karfafawa galibun mai rinjaye gaira magalubin ba wanda ake rinjaya ba kullun al'amarin haɓaka ɗaya ya kai fahadar tamkinu lahu wannan shi a tabbatar wadda Allah ya ce zai yi mai fil'ar da cikin duniya wa'adallahu alladhina amanu wa amilus salihati minhum eh la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum to wannan shine tamkinin da Allah ya ce zai yi mai cikin kasa ka zo da abu in ba gaskiya bane za a ga mutane sun yi ruhu sun karɓa amma guda guda Allah na fahimtar shi su haka koma kai ɗaya abin ya koma na sayan man siya amma in gaskiya ne to guda guda za a rinka zuwa guda guda za a rinka zuwa har a taru hayyarin jaye duniya shi ne tamkinin fahadar tamkinu lahu fila wannan shi at tamkinin da Allah ya ce zai yi mai nan duniya ai tamkinun lahi tabbatarwa Allah li rasuli ga manzonsa fil ardi cikin ƙasa wanda Allah ya mai alƙawari da shi da duk waɗanda a tare da shi shahadatun min Allah ta'ala wannan shaida ce daga Allah madaukakin sarki fi'iliya shaida ta aiki game da mi aka shaida da baki to akwai shaida ta baki akwai shaida ta aiki eh duk wanda ya taho da da'awa wasu na ƙiyayya da ita ka ɗauki kuɗi ka ba su ko ka zo ka gina masu da wannan masallaci ko ka sai musu mota ko ka yi musu kaza kaga me ka yi ka ƙarfafa su ka nuna kana tare da awa ko baka tare da ita ka nuna kana tare da ita ma'adalla amma aikace baka buɗe baki ba aikace to wannan shi shaidar da Allah tabaraka wa ta'ala yayi gare shi fi'iliya shaida ta aiki bi annahu sadiqun cewa manzon Allah mai gaskiya ne ya zo da abu duk wani mai mulki ko wani mai kari ko wani mai kuɗi faɗa ya kai da abin ga amma kuma kullum abin karuwa ya kai ya nuna shi abin na Allah an rike da shi wa anna dinahu kuma shaida ce daga Allah cewa addinin ga da annabi ya zo da shi sallallahu alaihi wasallama haƙon gaskiya ne la'anna kulla man iftara ala Allah kadan domin duk wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina ma Allah fa ma'aluhu abinda an makomarsa alkhidlanu tabewa wazzawalu da kuma gushewa wal adam da rasuwa a rasa shi gaba ɗaya kamar ba a yi shi ba wanzur ila alladhina da'aw nubuwa kalli waɗannan da'awar annabci maza kana ma'aluhum me makomarsu da ya kasance ya makomarsu ta kasance annasu an manta da su sun koma nasayan mansiya wa uhliku kuma an halakar da su wasu an kashe su wasu kuma duniya ma dai ta yi maganin su kan musailamatul kadhab kaman musailama sarkin makaryata wal aswad al anasi da al aswad al anasi duk sun yi da annabci duk al'amarin su yana nan ko ya tafi wa gairuhuma da wasunsu mimman da'awun nubuwa daga waɗannan ya da'awa annabci kulluhum talasho dukkan sun narke sun lalace talasha narkewa lalacewa abu dukkan sun lalace wa bana budulanu qaulihim kuma barnan maganar su ta bayyana ga kowa kowa gano ƙarya suke yi wa hurrimus sawaba an haramta musu sawaba wasada da daidai walakin na hadhan nabi sai dai wannan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alal akal shi sabanin su hmm da'awatuhu ila al'ana da'awarsa har zuwa yanzu nan walhamdulillah baqiyatun mai wanzu a kullun gaba gaba dai take ci inda ma bata kai ba inda an kai toyo ta kai ga musulmi can Rasha har da masallaci har da laspika suna kiran sallah ga musulmi Canada ga musulmi America musulmi Ingila har sun yi yawa ma yanzu gwamnati ma na kula da su saboda yawansu to ka gani to shi a al'adar gaskiya za ta taso ya kaɗan ana ta faɗa da ita amma maimakon ta ja da baya ƙarfi take yi to gaskiya kenan domin Allah an riƙe da ita abinda Allah an riƙe da shi akwai wanda ya ya karya shi madalla amma wanda ƙarya ce za ta taso da za ka ga ta yi ƙarfi makaryata sun goya mata baya amma yau da gobe yau da gobe Allah na ta kullun al'amarin ta lalacewa ka har ta koma ita dai har ta wace shi yasa wanda duk bai da hankuri to bai iya rikon gaskiya don ita gaskiya sai an yi hankuri ba ta al'adanci ta taho gaba ɗaya a ce an karɓa ba a karɓe ta ba a'a sannu sannu sannu sannu sannu har ta taru ƙarya aka ru a karɓa zama guda Allah na nuna ganar da mutane ƙarya ta wanga ya jaye yau wanga ya jaye gobe wanga ya jaye jibi har ta komo ita ɗai dole ta samu inda ta zanna ina fatar kun fahimta to ina yake to wa nas'alullah muna roƙon Allah an yuthbitana ya tabbatar da mu wa iyyakum da ku alaiha akan wannan da'awar ta annabi da'awatuhu ila al'ana baqiyatun da'awar manzon Allah har yanzu maganar gadi na kai ma tana nan wanzazza sai abin da ya ci gaba wa ila an taquma sa'a haka za ta ci gaba da wanzuwa ila har zuwa lokacin da sa'a ta tsayu thabitatun tana tabbatacciya rasikhatun tana kafaffa ta kafu hadhihi shahadatun hadhihi shahadatu fi'liya wannan sheda sheda ce ta aiki wannan tabbatar da da'awar manzon Allah duk da masu hada amma ana hada amma karuwa ɗaya take yi ƙara ƙarfi ɗaya take ƙara tamkini tabbata ɗaya take cikin ƙasa wannan sheda ce aikace daga Allah cewa abin da'awar nan ta gaskiya ce to ni an ka ƙetare eh yustabahu nukan bayan da shi bayan da shi ku karanta to eh to wazan saurara cikin ku yustabahu eh eh ila yau middima ku kawo min littafin in karanta da kaina na yake to to to to rasikhatun ko daga rasikhatun ina rasikhatun take nan na rasikhatun yawa ga rasikhatun nan wa ila an taquma sa'atu thabitatun rasikhatun kaga hadhihi shahadatu ba ba mu da ita yawa na gane shi ha muka ce ila yawmid dima yau ga canin da alif dalan dima'u ba ta da alif dalan kun ka cire mawagga kun ka samu mawagga ina ma'ana ka tashi yustabahu ana halatta ana halatta dima'un jinainai bid'awatihi da da'awatai ilal yaumi har zuwa yau manna wa'aha wanda ya yi ƙiyayya da da'awat min al-kuffar da cikin kafirai wa amwalahum da kuma dukiyoyinsu yustabahu ana halatta dima'un ana halatta jinainai bid'awatihi da da'awar ga ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ila al-yawmi har zuwa yau manna wa'aha wanda ya kiyayya da ita nawa a kiyayya wanda ya kiyayya da ita minar kufar cikin kahirai wa amwalahum da ana halatta jinainansu da dukiyoyinsu watus ba kuma ana riba cini sa'uhum matansu wa zuriyatahum da zuri'arsu ‘ya'yansu, hadhihi shahadatu fi iliya to nan muke da shi. Sababi yadda awar manzon Allah ana halatta jini dan kafirai wanda ya ƙiya da da'awa ko duk wanda ya kafirce ya ƙiya da jini na ya halatta da dukiya ta yi, ‘ya'yansu sun halatta da matansu, a yaƙe su a kamo, a bautar da su, ina yake. nake hadhihi shahadatun fi'liya wannan shaida ce ta aikace daga Allah ma akhadahu Allah hmm? ma akhadahu Allah Allah bai kama shi ba shi mai da'awat wala fadahu kuma Allah bai kunyata shi ba wala kazzabahu kuma Allah bai karyata shi ba kamar yadda Allah ya kama waɗanda sun kai ƙarya irin su musulmatul kazzab waɗanda ya ƙarya annabci da dodai waɗanda na ya ƙarya Allah bai kunyata annabi ba bai kama shi ba bai kunyata shi bai karyata wala hadha saboda haka ja'at wannan magana ta zo ba da kauli ba li yuzhirahu ala din kullihi kun ji munasabar su ko domin Allah shi ya aiko manzon Allah da da shari'a da addinin gaskiya domin ya rinjayar da addini akan addinai dukkan sa wa kafa billahi shahida Allah ya isa shaida kun ji shaidar da Allah ya shaidar da Allah ya game da gaskiyar da awar manzon Allah shaida ce fi'iliya banda shaida kauliya har kauliyar yayi aiko yace Muhammadur Rasulullahi Muhammad manzon Allah ne kaga wannan kauliya ne ya faɗi kaga ya mai shaida ko to ka gani to kuma fi'iliya kuma ga ta ya aikata fi'iliya ba shi nasarar da ya da rinjayar da shi da ya da sauransu wa ƙauluhu faɗar mai littafi da ya ce wa ashhadu an la ilaha illallah ina shaida cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah wahadahu shi kaɗai yake la sharika lau ba abokin tarayya gare shi iƙiraran bihi wannan ina iƙirari da shi wa tauhidan kuma ina ɗayan tashi asharhu sai bayani ashhadu bi ma'ana uqirru bi qalbi abinda an ma'ana ashhadu ina shaida ina tabbatarsuwa da zuciyata na dukan bilisani ina mai yin furuci da halshe na duk abin da ka ba da shaida abin da zuciyarka ta tabbatar na shi za ka haɗi da baki shi a shaida to ashe sai malamai sun kace to tunda baka san zuciyarka ɗaya ka sani baka san zukatan saura ba ashe duk abin da ya shafi shaida ba za ka ba za ka wakilci wasu ba baka cewa nashhadu duk sigogin hudu batul haja da ta zo daga manzon Allah babu siga guda da ta zo da shahada ta zo da da jami'i duk da babu inda ta zo na shahadu Allah ilaha illallah wa na shahadu anna muhammadar rasulullah babu sai dai ashhadu ga abin da ya shafi tauhidi tunda al'amari ne na aƙida da cikin zuciya kan kaɗai hake wakilta baka isa ka wakilci wasu don haka baka cewa na shahadu muna tare to to ina yake albani ya yi wannan bayanin cikin risala ta hudu batul haja ashhadu bi ma'ana abinda an ma'ana ashhadu uqirru bi qalbi ina iqrari da zu ina tabbatarwa da zuciyata na dukan bi lisani ina mai furuci da harshe na la'anna shahada domin shaida nuduqun wa ikhbarun furuci ne da kuma bada labari amma fil qalbi dangane da abinda a cikin zuciya fa anta don haka kai inda alqadi in ka zo wurin alqali an ka ce ka bada shaida tashhadu bi haqqin tashhadu za ka yi shaida ne bi haƙƙi fulanin dangane da haƙƙin wani ala fulanin akan wani wani na biyar wani kaza zuciyarka ta tabbatar da haka nan bakinka ya faɗi shi a shaida tashhadu bil lisani za ka yi shaida da harshe al mu'abbari amma fil qalbi wanda shi harshe shike shike ba da labarin game da abin da a cikin zuciya waqtirati shahada to da an ka zo sai an ka zaɓi kalmar shahada shahada ba tana nuhin ikirari ba dunal ikirar ba a ce uƙirru sai an ka ce an ka yi amfani da kalmar ashadu la'anna shahadatu domin shahada asla abinda asalinta min shuhudu shay daga halarta abu abinda ka halarta an ka yi gaba gare ka ai hudurahu halarta ta yi ru'yatahu da kuma gani ne ba labari an ka baka ba a gaba gare ka an kai فكأن هذا فكأن هذا المخبر هذا المخبر kamar dai shi wannan mai ba da labari amma fi kalbihi dangane da abin da a cikin zuciya ta yi annadiqu bil lisani mai yin furuci da harshe ne ka annahu yushahidu al-amra kamar dai ya shaida al'amarin bi ainihi da idanu ne shi yasa an kai amfani da kalmar shahada ba a yi amfani da kalmar ikirari ba muna tare ashhadu Allah ilaha illallah ai lama abu da bi haƙƙin ina shaida cewa babu abin bautawa da gaskiya illallahu sai Allah wa ala hadha to akan haka yakunu yakunu khabarun ko la mahdhufan yana kasancewa khabari ne Allahu kenan yana illallahu khabari ne la mahdhufan babu wani abin da an ka shahi wa lafzul jalala badalan minhu lafazin jalala Allahu to ilaha kenan ilahun din can yana kasancewa khabari ne ko ba babu wani abu wanda an ka shafe wa lafzul jalala shi kuma lafazin jalala Allahu badalan minhu sai ya zan badali ga ilahun da an ka ambata ashhadu alla ilaha ilaha bi ma'ana Allahu abin bauta ko na shaida babu abin bauta da gaskiya illallahu sai Allah wahdahu shi Allah nan shi kadai yake la sharika lahu babu abokin tarayya gare shi wahdahu hiya min haythul ma'ana kalmar wahdahu ta gefen ma'ana taukidun karfafawa ne lil ithbat ga tabbatar wanda kai ni ka tabbatar cewa cewa illallahu to wahdahu la eh? wahadahu sai ta zan tabbatarsuwa ga illallahun da ka tabbatar. La sharika lahu kuma babu abokin tarayya gare shi kuma, taukidin shi ko sai ya zan taukidi linnafi ga korewar da ka yi, ina korewa take? La ilaha, to kaga la sharika lahu sai ta zan taukidi gare ta. Ikiraran bihi ina mai ikirari da shi ina mai tabbatarsuwa don ikirari tabbatarsuwa, wa tauhidan kuma ina mai kaɗaita shi. ikirarun hadhihi masdarun wannan kalma ta ikirar a ƙarra yuƙiru ikiraran masdarun masdari ce wa in shi ita in ka so fa kulka ce innahu maf'ulun mutlaq maf'uli ne mutlaq la'annahu masdarun ma'anawi domin masdari ne na ma'ana liqaulihi ga magana ta da yace ashhadu wa ahlun nahwi malaman nahwi yaquluna suna cewa idza kana al-masdar in masdari ya kasance bi ma'anar fi'il ya zo da ma'anar fi'ili duna hurufihi amma ba tare da haruffansa ba ba tare da an ka canza haruffan ba a zo da harafin fi'ilin ba to fa huwa masdarun ma'anawiyyun masdari ne na ma'ana aw maf'ulun mutlaq koko suna kira ne maf'ulun mutlaq waya za kana bi ma'ana amma in ya zo da ma'anarsa wa hurufihi da haruffansa da ma'ana te da haruffa ne duka guda ne to fa huwa masdarul lafziyun to suna kira ne masdari na lafazi ga misali fa qumtu qiyaman qumtu kaga qumtu menene fi'ili ne qiyaman masdari to di ba gani kaga kalmar ƙumtu da kalmar ƙiyaman duk ma'anarsu guda muna tare to kaga masdarul lafziyun kenan ya zo da ma'ana te da lafazi nai duka guda kaga masdarul lafziyun amma in ka ce ƙumtu wuqufan ƙumtu wuqufan da wuqufan da da da, da ƙiyamun me bambancin su ga ma'ana duk ma'anarsu guda amma ga lafazi kaga akwai bambancin lafazi tsakanin kama da, da waƙafa muna tare to in ka ce ƙumtu wuƙufan masdarin ma'anawiyun ya zama masdari na ma'ana don me saboda ma'anarsu an guda amma lafazinsu ba guda ba wajalastu julusan jalastu julusan kaga ma'ana guda lafazi guda don haka ya zama masdarin lafziyun in ka ce jalastu ƙu'udan ma'anarsu duk guda ce amma lafazi daban-daban to kaga ya zan masdari na ma'ana ina fata kun fahimta wa ƙauluhu faɗa ta da ya ce wa tauhidan da kuma tauhi kaɗai tashi masdarin mu'akkadun liƙauli masdari ne mai ƙarfafa magana ta da ya ce la ilaha illallah dama mai an ma'anar la ilaha illallah kalimatu tauhidi kalma ce ta kaɗai ta Allah to sai ya ce wa tauhidan ikirarin ina ikirari da wannan shahada wa tauhidan kuma ina kaɗai ta shi da ita kaga sai ya zan takidi ga la ilaha illallah da ya ce to sai mu tsaya nan amma adallah Allah ya samu na albarka ga abin da muka karanta to sai an daddaka kasan ibnu usaimin ya yi nisa kware ga nahawu don haka za ku ji yana ta kawo abubuwa na nahawu man awa man uye ilai bashir bashir wa umar bi tabligi alaikum anaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk